بسم الله الرحمن الرحيم وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين yau ashirin da bakwai ga watan bulhijja shekara ta dubu ɗaya da ɗari arba'in da bakwai wanda ya daidai da na mutane ne sha uku sha uku ga watan juni dubu da ashirin da shida miladiya na majalisi namu majalisar safe yau asabar rana ce ta ilimin aƙida da tauhidi da kuma abubuwan da suka shafi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da zan tashi كتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب نعم وما جاء أن بعد هذه ثم يعبدون اوكي من شغا تشيكو كوي في منشرة تو لم تشرك ولمسلم قال تو لمسلم يا ذو او ذو امام مسلم عن ثوبان دك ثوبان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقال صلى الله عليه وسلم يا شي ان الله زوالي الارض وبنجي يا بينا من دنيا ya matso min da ita na ganta fara'aitu mashariqa hawa makaribaha sai na ga gabas ɗinta da yammanta wa inna ummati sayablugu mulkaha sayablugu mulkuha ma zuwiya li minha lallai al'ummata mulkinta zai wato zai isa inda da aka yaye mu wa waditul kanzaini ubangiji ya bani taskoki guda biyu al-ahmar wal abyad wato jajaye da wato farare wannan malamai suka ce magana yana kina yana wato taye ne yana nuni zuwa ga cewa za a ba shi zai wato rinjayi waɗannan mutane turawa da kuma halisawa zai rinjaye su al'amar da al'abiyabu ishara ce zuwa ga wato kudinsu kudinsu zinari da azurfa su ruwa na amfani da zinari wancan su amfani da azurfa وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة kuma na tambaye na tambaye ubangiji na ma al'umma ta cewa kar ya halaka su da fari zaman biyar fari da za ta halaka kowannen su wa Allah ya sallaba alaihi ma aduwwan min siwa anfusihim kuma kar ya rinjayo wani maki daga wani wanda ba su ba kawai ya zo ya samu rinjaye a kansu sanasa mashigi sanasa mafita tasdiha baibatahum ta yadda zai zo ya halatta ƙwaryan garin su baiba shine ƙwaryan gari asalin garin cikin inda in aka je aka aka ci wurin da yake kusa an ci su yaki duka wa inna rabbi qala kuma ubangiji ya ce ya muhammad ya kai muhammad abu da yin shi na ubangijin muhammad yake kiran muhammad da sunansa sallallahu alaihi wasallam inni qad qadaytu qada'an ka sani fa na riga na yanke hukunci fa innahu la yarad ba za a tunku da hukunci na da na yanke ba wa inni a'budu a'buduka li ummatika alla awlika bi sarfina amma sai haka na amsa maka addu'anka na yi maka baiwa ga al'umman ka cewa ba zan halaka su da wani fari gaban fari ba wanda zai zama a ce wai duk duniya musulmai duka kowa wani fari ya kashe duk musulmai ya zama babu sauran musulmi ba gida da ba isa ba ba wanda za a samu haka ubangiji ya riga ya karba mu da Allah sai wannan wannan addu'a wallahu sallata alaihi ma'adu wa min siwa anfusih ko ba zai safarin jayo wani makiyin su wanda zai safarin jaye a kansu ba wanda ba su ba yastabiha ba zai mutai yanda zai zo ya halatta masu ya halatta musu wato ƙwaryan garin su ya zo ya ci ya karya wannan garin ganin garin nasu baki da ya ci su da yaki wannan malamai suka ce ana iya samun wani wasu daga wasu bangare na musulmai wasu mutane su je su musu mulkin mallaka da mulkin zalunci da danniya amma dukkan musulmai baki daya ba za su tare a wannan ba in aka ga musulunci musulmin yamma an ci galaba a kansa za ka samu musulmin kuma gabas shi kuma miƙe in ka samu kuma musulmin arewa an ci galaba a kansa za ka samu musulmin kudu shi kuma ya miƙe amma ba za a samu ba daya ce wai ba shiga ba fita wajen an kawo ba ake mu kenan aiki kenan a je a ci mu da yaƙi baki ɗayan ba kuma duk kusan da aka yi wato za su kai mulkin mallaka an shiga wasu daga cikin garuwa musulmi daga cikin garuwa musulmi da shiga ba akwai wato makka da madina an shiga ba a shi kaga da hikima ne ubangiji ya sanya makka da madina babu wani inda sun ji za su gara ɗan gidaje wata kila da sun samu dama amma ubangiji bai sanya makka da madina sa da wasu albarkatu da su za a gani a ila a ce da a je wurin ba ya ka bai ya ba su je ba in kuma wannan hikima ce wurin ubangiji za a ga wani abin da ubangiji hana ta wannan ita ma kanta ya yi ne da hikimarsa a nan magana sai ya ce ko Allah ya ce min siwa abutu daga wani wanda ba su ba shi kaga za mu iya samu dan adawa daga wani wanda yake daga cikin mu ko zai rika ke musulmai baki da tare da Allah da shi ko kuma wannan shine zai zama ya dan buɗe hanya ta hanyar shi kuma su arna su shigo wanda ana iya samun haka amma wanda wasu arna kawai dan suna kai wani kidibi daga waje zo su farma da baki ɗaya mu baki duka su hana mu shan ruwa ba za a samu ba sai a samu wani ya kai labari za a samu wani ya kai labari wala wita ma alaihi min akbariha ko da kuwa wato man bi akbariha ko da wanda suke sasanin wato dama da hauninsu wanda suke ba musulmi sun zo sun yi taro sun yi taro a kansu to ba za su iya zuwa su halatta ƙwaryen garin musulmai ba a haka hatta ya kuna ba abubuwan ya huliku ba abin sai lokacin da aka sami sashen su na halakar da sashi wa ya biya ba abubuwan ba ba sashi kuma na kama juna suna cewa sun mai da su bayi to sai a lokacin ne za a samu arna sun samu galaba sun shigo su kuma da duba ka ga wannan abubuwa wani lokaci ana tsada yana faɗa mana sai kai mamaki daga lokacin da wasu da zanen addini a najeriya kun gani in shekara hamsin ana son arewacin najeriya a gaba yan amma ba a samu dama ba sai lokacin da wani ta hanyar addini ya ce zai zo ya yaƙi ya ce ma mu an rane tun da ya ce mu an rane wanda muke cikin gari mun yi da daular musulun daular najeriya haka da ya halatta mai halatta ya kama wasu daga cikin ya mai da su bayansa ya kama sai mai da su bayi ya kashe na kashewa kuma ya ce wancan bai matansa ko ta zama sadakarsa shi da abin da matsala ke ba wani su iya ba abubuwan ba ba idan an yaka kuma wasu su yi kuma da suka aka aka kuma su ko maganar gwalagwalan mu ba sun shigo da bada sun ce gwalagwalan mu sun kaza su komi suna ta sun hana mu zama lafiya saboda haka shi yasa ba a bar maballaci yana yada wannan ana kallon sa a ce wai a kyale shi ko alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idha hadaytum ai wannan ba ba ga idha hadaytum bane la ta kasan zai ta ba ma za ku ba maballaci ba kamar kuna cikin gida ne ko ta shi kuna cikin kwale-kwale ne sai wani ya zo yana wani hata yana wani bije-bije da guduma to in ya fasa ya shigo kuna kuma su gaskiya za ku danne shi fara ba a bar mutum ya ta banna iri-iri saboda haka wannan shi ne abinda aka mazala ya tambaya wasu daga ci kamar za ku gani an ba shi wasu daga ci kuma ubangiji ya ba da shi da sharadi ubangiji sharadin shi ne in dai muka rike addini ba wanda zai ga bayan to a mutakar muka mai da tsakanin mu babu kamar muna da hanjin juna da wannan dalili ne cewa kuma magiya samu dama a kanmu su kashe mu Allah ya kyauta wannan mana ya kawo saboda saboda ya bayani zuwa ga wata yanayin inda addini zai zai kai ko ina cewa wato addinin da ya ci gaba da ɗaukaka da zai sama tasgaro ba sai lokacin da mutane suka fara ta da addini ba fara ta da addini shine wannan shine zai sanya an rasu shigo wanda suka shigo kuma kaza kamar wato kafirci ne ya shigo yake neman da imani to masha Allah da ne kamar karin da yasa shi ma da kamar ababa ورواه البرقاني في صحيحه البرقاني يابو أتين صحيح وزاد يقارع وإنما أخاف على أمتي على أئمة المضلين ni abin da nake tsoro ga al'umma ta jimar Allah shine wasu jagorori masu batarwa ina da ayyuma ana magana jagorori ko ta fuskar addini ko ta fuskar siyasa ko ta wata fuskar biyu su suna batarwa ko ba abin da mu yanzu kira public public figures din nan duk wanda ake koyi da shi an an gashi ake koyi da shi ko da mutum banza ne ya zama jagora a aikinsa to da zama kuma shi abin da yake yi shi mun shi batarwa jama'a zama mutanen banza su suke zama su ne jagorin su ba mutanen kirki ba idza waqa alaihim as-sayf mutakar wato aka samu takobi tsakanin musulmai lam yurfa ila yawm al-qiyamah to ba za a daga takobin ba a daina yakin har zuwa ga tashar kiyama musulmai za su kuma wasu na ganin hajjin junansu wannan ba haka ake so ba haka ake so ba amma ana abin zai faru ba yadda muka iya wala taqumu sa'a wato sa'a mi al-qiyama ba ta miƙe ba hatta an haka hayyin min ummati min mushrikin sai an samu wata kabila daga cikin mushrik daga cikin al'ummata sun je sun haɗu da mushrikai sun saje da su wa ta ta'abu da fi'amu min ummatil awtad sai kuma an samu wasu gungu da fitar ummata sun bauta ma gumaka su ma sun bauta ma gumaka nan gumaka ba ana magana ba dole ne su sake ba mutane za a samu wani bawa ana ana bautansa shi ke bada umarni shi ke hanawa shi ke gabatarwa shi ke tikitarwa shi ke bata addini ko a ce a wasu biyayya haka ya mara shi abin bauta kuma wa ana wasu yakuna fi ummati kazzabuna 30 kuma za a samu a cikin al'umma ta maƙaryata 30 kullum yaz'umu annahu nabiyyun kowanne yana da awantar shi annabi wanda an samu su musalin fil kazzab su jaha da sauransu duka an samu sun yi da'awar annabta da yana ba Allah sarsa mai faɗa to ana khatamun nabiyyin to kusa ni ne matuƙa mafi annabawa menene amfa- menene wato aikin annabi hakikanin aikin annabi shine ya baku shari'a ya baku shari'a yi na yi bari na bari a wani da ubangiji ubangiji ya ce ai duk wani wanda ya zo ya ce shi ma kuma ku yi ku bari ga shari'a ko ba shari'a maza Allah to kaga shi malama da ya zama annabi kuma abinda magana ya gudan man din kuma ya faru yanzu magana ce ana khatamun nabiyya ni ci kawai annabawa ne la nabiyya ba'di babu wani annabi bayana amma dai bishara da magana yake mai cewa la tazalu ta'ifatu min ummati ala al-haqqi wasa mungu daga cikin ummata ba za su gushe ba suna kan gaskiya mansura ubangiji na taimakon su ya taimakon hujjar su la yaduruhu man khadalahu duwan ba zai cutar da su ba duk wanda ya tabar da su ko da wani ya tabar da su ya ce abin da suke ba daidai bane su suna yada gaskiya to wannan ba zai cutar da su ba hatta ya ce amurin ma ya ce umarnin ubangiji ya zo lamarin ubangiji ya zo wato lokacin da za a zo daga nan kiyama za ta zo da sauransu a ubangiji kuma zai raba gaddama baki daya sahihu rawahu sahihu hadisi ne ingantacce da ya ce sahihul jami wannan za mu zo mu ƙara yin bayani akan wannan hadisin akwai abin da ke ciki na koyarwa insha Allah kafin na sai mu in muka zo muka gama shi sai mu shiga cikin fihi masai akwai abubuwa da yawa da malam ya faɗe su a wannan a wannan waje ko ce manzana ya faɗe su a wannan waje da suke bukatar tambihi sai usulul sunna ko da imam Ahmad usulul sunna na imam Ahmad ibn Hanbal wanda ba ya kasan inda ya ce wa masalu ma kana mithlu fil qadar Imam Ahmad yana yin magana akan cewa daga cikin sunna wacce take sabanta bid'a ce da fata a samu mutum ya zo da bid'a ta ta kadariya kaddara alqadar a wajen musulmai ahlus sunna yana da maratib guda hudu yana da matsayi guda hudu matsayin farko shine kaji cewa idan abin da kaga ya faru kaza ubangiji ya bayyana da shi ko ni abin da yake da jika jika ko abin da yake da ji bai da jika jika abin da yake da jika jika kamar mu muna da jiki ka taba haka gashi zatin mu girin girin za ka bi mu kamar mala'iku kamar aljanu wanda suna da jika-jika kamar kiyashi wanda duk abin da ka gani ubangiji ya halitta ta ya san da shi bai manta da shi ba ba wanda ya isa ya kubuta daga ya kubuce daga cikin ilimin ubangiji shi ne abin ilimin farko abin da ba da jika-jika kamar gaskiya kamar amana kamar mutuwa kamar zumunta wanda ubangiji bai yi su da jika-jika ba amma halittu halittu ne duka kar ku ji muna faɗa su wai su ce ma'ana ne a'a ma'ana ce masu amma halittu akwai wasu abubuwa wanda ubangiji zai iya haɗawa sunan su zumunta to akwai wanda wanda su ma ubangiji ya san da su ya san da waɗannan shi da da ilmu farko mataba ta farko kenan mataba ta biyu shine mataba ta a wannan alkitaba cewa waɗannan abubuwa da kake gani a duniya duka ubangiji ya sa ya rubuce su shi da dubu hamsin ka ga shi kamar da sai kamar da bata ce a ce hadisi ingantacce mataba ta uku shine wato a almashi'a almashi'a shine ubangiji ya ga dama abin ya faru ne ba ba tilasta ne aka masa kiya shi ne yadda yadda yake tafiya nan ba wai tilasta ubangiji ya masa ba yadda mu wani tafiya ba tilasta ubangiji ya maka masa ba haka ne da zamu yi a yadda ubangiji ya ga dama aka haka wato abin ya faru daga kuma alƙalƙu alƙalƙu shi ne wata ba ta ƙarshe duk wani abin da ka gani wanda ba ubangiji ba abin da ke da jikatuka ko ba da jikatuka to ubangiji shi ya halicce shi mutuwa ubangiji ya halice ta zumunta ubangiji ya halice ta gaskiya ubangiji ya halice ta kamar yadda dan adam ubangiji ya halice shi to wannan idan mutum ya yarda da wannan zai sanya ya girmama sha'anin ubangiji ya zama duk abin da ya same shi ko duk abin duk wani wanda ya taba shi to zai halitta cewa ubangiji ya san abin zai faru ya rubuta ya ga dama kuma shi ya halitta abin to da haka sai ya haƙura da hukuncin ubangiji kenan idan mutuwa aka yi ubangiji ya sani ya rubuta ya ga dama kuma shi ya sanar mutuwa a kanka idan wani ne ya ci dukiyanka ba da zalunci ubangiji ya sani ya rubuta ya ga daman cewa na abin zai ba dan ba ya ga daman abin ya hana ba ya ce yana so ba bai ce yana son mutum ya zalunci ba amma dai ya ba shi dama ya ba shi dama a kanka sannan kuma wannan da shi da aiki na nasa na zalunci wani da shi ya halice su kamar yadda wani ya halice iblis iblis ya zalunci ke wani ya halice shi ya halice aikinsa da ba fara ko da mata amali wani ya halice ku ya halice aikin ga wani babi aka sami su wanda suka yi bid'a a wani babi bid'a kashe biyu akwai wanda sai su yan so gulat ne yan gulat ne su sun yi sun yi tabuwa da idi sun ce ubangiji bai san komai ba ko bai da komai ba da abu da gani kawai sai faruwa shi abu da ubangiji kawai ya iya yi shi ne ya halitta amma ya san me zai faru a gaba me za ku yi shi ne sani ba kuma kuma bai rubuta ba wa to wannan su ne an kira gulat na kadariya asali wanda suka fara kawo wanda su ne su jihar bin safwan wannan shine dalilin da sa fara karshe karshen zamanin sahabbai kina sai ibnu umar sun bida abbas aka samu wannan bid'a aka ba da ibnu umar shine ibnu umar yake ba da hadisin jibril da kuma da alafada ibnu umar yace na ji maza na ji babana ya ce da na ba da hadisi sai inda rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam shadid da hadisi ya biya ka ba da wannan hadisi asali waɗannan mutane su suka su suka bayyana suka bayyana bai da cewa ubangiji bai sani ba ta amsa da ya faru sabon abu ne kawai ubangiji bai sani ba bai rubuta ba suna ana cewa wanda suka suka fara kawo wannan shine ma'abad ibn al-juhani ma'abad al-juhani ko jahab ibn safwan shi kuma ya dauka daga ma'abad al-juhani ma'abad al-juhani shi kuma ya dauka daga wani suzan ko sausan shi wannan ba yahudi ne da yahudi ne dan uwa ne na labin ibn al-asam kaga abin ma duk daga wurin yahudawa ne kusan isnadin imam muhammad ina jin mana a gaba ko wasu da wasu tafasa akwai inda ya magana ina jin a wannan usul sunnah ne ya faɗi yanda asalin salsalan wannan bid'a ta samu su ma'amud al-juhani ya faro shi kuma ya dauka daga shi wannan sausan din shi kuma ya dauka daga zairan ibn muslim haka dai abin ta ɗauko an sami bida irin wannan babbono bida wata take kone wa ubangiji ubangiji wato a wannan to sai waɗanda su kuma kadariya wanda suke masu sauƙi al'amari su ne wanda suke cewa saɓan Allah da muke yi saɓan Allah da muke yi da zalunci da muke yi wannan ɗan adam shi ya ga dama abinsa suna ƙoƙarin kore ma ubangiji zalunci da suka ce a samu Allah da muke dan adam shi ya halitta abin sa shi kayansa shi ya fara da abin sa dan haka mu zamu daga dawo ga gidan mu na abu ba wanda sa sarki al'amari wanda sa sarki al'amari su wanda sa sarki al'amari su wannan bid'a ce suka zo da shi musulmi wannan wanda zai zo da bid'a cewa ubangiji bai sani ba wannan kabuci ne haka zalika falasifa da suke cewa ubangiji bai san filla filla abubuwa ba ya dai san hadin kadai san su ne a kulli wannan shi ya kabuci ne dan la alamu al-jiyya inma ya'lamu al-kulliyat da ba su akwai bid'an da wanda suka fada bid'a da kadar da ba wannan bid'a ba ta fara dadi to yawan barin bid'a da ta yaduwa a gari sai ya jawo su kuma yan garin su wasu fara su bid'a su ba sai aka samu a nan masalan wasu sun fada bid'a a kadar da kai wannan ba shine cewa aikin da muke na zunubi na sabo wanda mu muka fara abu muka tsarkayan mu ubangiji ba ruwan shi a ciki to su tabbatar da ubangiji da adalci ne ko su ce a mu muka tsada kayan mu a dama da ubangiji ya bamu amma ubangiji ya tsada mu ubangiji kuma shi halci aikin namu a wannan haka ka su yi amma sai suka ce a ubangiji ba ba ruwan shi to wannan ita ce ake kira bid'a ta kadariya amma mai sanyin al'amari wasu daga cikin manyan malamai za ku ga sun fara irin wannan bid'a irin su qatada ibn da'amat as-saduti irin su sha'ib ibn abi abdullahi bisriwa'i da da yawa za mu amana cewa kusan sulusun mutanen kadara mutanen basara ɗaya bisa uku mutanen basara don in ka je kowane gida da za ka zama suna da gida alfa kamar ɗan kufa ne in ka kowane gida in ka je ba ka ba su da gida an shayi da shi'a haka in ka je basara kowane ko ina ka je a cikin gida a cikin a cikin unguwannin su ba za ka zama su da gida an kadariya ba ba za ka wannan irin wannan abin ya faru yana ɗan kau da kai a ɗan a musu uzuri saboda yanayin yadda suka samu kansu a abubuwa a kasar basu da shi kansa a ga lokacin da ya faɗa wata magana sai su wa na yan bida a ƙarariyar na masara suka ce ai gashi da shi ma ya koma zuwa gidan abin ya yi tsantsama har ma ya je ya ji hawa na maka da madina aka je gashi wani babban malami ya faɗa wata magana mummuna wata take ta sa'a ba sunna in kun je kun duba sunna abi dauda za ku ga malamai suna cewa magana ce alhassan basir ya faɗe ta da magana zaren bunu wacce take su kuma suka yi libata wannan magana ba wani shi ya da fata ka ba wasu ma magana cewa ya ta faɗa daga baya ba amma ba magana mafi inganci su kan mutum na biyu da ruwayoyin almajar hassan basiri magana ce ya faɗe ta shi ko shaidan sai ya kawata wannan magana ina ba kuma kamar da kuka sani kawai ibrahim akwai mutashabi akwai muskar akwai mutashabi akwai muskar in kawai da ya faɗa mutashabi shi ba a cikin magana sai a zo a mata wuya wata jela wata waye wata waye kamar da gashi ne zai mana magana akan maganan maganan wanda zai faɗi lafzi bil qur'an lafzi bil lafzi bil qur'an makhluq akwai magana da ake daga sai bukhari shi ma kan wannan to wannan shine imam amri yayi magana mai tsawo akan wannan bari mu karanta sai sai ku wata idin kara za ku kara fahimta wa masalan ma kana mithlu fil qadar yace wa mithlu ahadith ru'ya kulliha yace haka abinda yazo a cikin wa man lam ya'rif tafsir al-hadith wa bulughu aqal wa yablughu huwa aqluhu faqad khufiya zalika duk wanda ya bai san fasalan hadisi ba hadisi ne na sukun Allah ta'ala ko kadara ko wani abu hankalinsa bai iya fahimtar abin ba faqad khufiya zalika to an isan masa da wannan wato an riga an wadatar da shi ba sai ya takallufi ba an riga an rawaito masa ko ofi ba kuma an kyakkya mishi bayanin sa an masa bayani a tora ka karɓi bayanin shari'a kawai ba dama ya zo ya kawo abin da yake an riga an yi ijma'i a kansa ya ce shi shi ne kawo bayani ne a radin kansa ba a nufin imani bi haka wajibi ne kawai imani a abin da aka rawaito masa wa taslimu lahu kuma ya sallama wuyansa ga abin da aka wato daure masa shi aka tattata masa shi aka tattata masa bayanin sa مثل حديث الصادق المسلوم صادق حديث الجبريل ثم حديث واتو حديث عبد الله بن مسعود حديث cewa ɗayan ku za a cika halittarsa kaza kaza kaza kaza wa mutum ma kana mithluhu wa mithl qadar kuma kutan kwatan abin da ya zo a kadara ubangiji da hadisai da suka zo na kadara ubangiji wa mithl ahadith ru'ya kulliha da kuma hadisan ru'ya da suka zo hadisin ganin ubangiji wa inna bat adal asma'i ko da wannan wato zai zama yayi ya ne santa daga yawan ji da ba amina asma ai tanafar wata ba ada ya zama kai baka samu jinsa ba kayan wani babbar qur'ani a kunni shine wa inna bata amina asma'i wastawhash wastawhash minhu almustami' mai saurare ya ji shi maganar ta yi masa wani iri bai saba ji ba bai sabo da maganar ba wa inna ma alaihi al-imam bi hatu da abin da ya ji gami da labarin ubangiji ko abin da ubangiji ya bada labari dole ya yadda wa Allah ya rubuta harfan wahidan karya wato a tunkuɗe wani harafi daga cikin abin da ya tabbata a cikin hadisai wa gairi da kuma wani abin da suka zama a hadisai kare ya tunkuɗe hadisai da suka zama a kaddara ko hadisin ru'ya da kuma wani hadisin ru'ya ba min min hadisin ba a wata an da daga cikin hadisai wanda aka samu su daga amintattun mutane wa Allah ya kasu ba a hada kare zauna yana yi ba yana yin husuma da wani mutumi kare dinga husuma da wani mutumi akan addini husuma na ƙalla ba dan ka fahimtar da shi ko shi ya fahimtar da kai ba wani yanzu zafi da kai tsaye na wata munazara munazara shine wato cece ku ce ana yi rabbi mu juna yadda yanzu abin ya zama yayi dan ba shi zama addini wanda ba daidai ne ba ubangiji yana cewa ma bara mahu laka illa makalan bal hum qaumun khasimu yana yana wato wato kushe masu yawan husuma da juna akan banna raddi ana yi ma juna yayin da kake tsarin cewa za ka bayar da addini za ka bayyana da addini kuma domin shi ma wato kanin da tausaya masa ya karba addini inda inda ka fahimta amma ba wai kanin da kai ga matsayin ku ba mutane da suke nema su mai da shi wannan ba daidai ne ba a cewa sai haidi akwai hadisi da da bazala yake cewa abghadhu rijali ila Allah ala ladil khasib ba wannan ubangiji ya tsada ya fi tsada shine wanda yake yunkudawa al'alad shine wanda yake yunkudawa wajen musu al-khasim ne yawan husuma da zama husuma ana yi ne ba don a fahimta ba ana yi ne kawai don kowa ya rike mabiyansa saboda kowa ya biyantse kowa ya rinka mutuwa shi shi ne kowa ilimi ya kowa hujja yana samu wannan ba ba kuma ne mutum ka tsaya ka tuna wannan ba ni yayin da ka fahimci cewa wa da kake husuma da shi kake masa raddi ba yanzu ba so ake a fahimci juna ba to ka banza da shi ka tsaya da shi wannan shine addini ko da ko wani ya ce wannan shi shi abin da yake wake addini ke da ƙarya yake ba ke addini ke shi a labar kai ma zai da kake nan kaji cewa in tana nan da morewa kake son a samu ko ko a ba morewa ba idan morewa ne yanzu kaga shikenan abin da kake ba fa addini kake ba ka jale shi kawai in ba so kake a gane to zai ba za ka yanda kai ba za ka tausaya ba wanda kake ba da shi ba ka tausaya masa ba ka tausaya masa in ba ka wuce a samu shaka maka fiya kana ganin kamar kana yi shi don wani lokaci abin yana zuwa mana mu masu da'awan gyara shi yana zuwa mana ba mu sani ba sai ka zo ka ce kana wai kai kana bayar da addini rabbi addini ne ai addini ne amma kuma sai ka ga wani lokaci wani inda za ka zauna ka ka na mudubi ka ga kanka sai ka ga akwai wani kaushin tabi'a da kake da shi kai ba na tashakki kokarin morewa shi addini kana faɗa ne ba don ka bayyana da shi yayin da kake kake ganin yara kake son ka kawo ba lokacin da kake son ka kawo abin da yake ba daidai ba ba daidai ne abin da za ga mutane na yi ba ya zama raddi raddi raddi raddi ai na faɗa ya faɗa an ce sun ce an ce sun ce wannan zama kasama kuma ya zama wato husuma da juna husuma fil baku na faɗa kowa ya gane abin da na faɗa shi kowa ya dogi to sai in ci gaba da shi ko banza kai banza da shi ka je ka ci gaba da abu ba daidai bane ya zama ko ake kujeran raddi bayan raddi shi ne abinci raddi ba ba shi ne asali ba asali shi ne faɗa bayar da gaskiya in ka bayar da gaskiya an karba shi ke in ba karba ba shi ke nan wato ka ci gaba da bayar wanda ba su gane ba sun su gane shi kuma wata wanda yake yawan kawo shi ba ka rabu da shi ka kyale shi amma shi yana yana shiga cikin wannan abubuwa ɗin wala ta'allamu ta muqabala ba shi ne dai rujudin ba an mukawara na sai muku da shi da munazara shi da munazara wala yana bai wala yana bai mutum yana yana munazara da shi yana baye da dalilai na faɗa ha ya ce ha shi ma ya ce ya ce ya ce ya ce ka ce ya ce ka ce wannan akwai lokacin da ake yi yayin da ake ganin cewa za a bayyana da gaskiya ne sai da niyya da sun yi wannan ko kuma ya riga ya da mutane mutane har sun sun ɓace dole sai an yi bayanin bannansa tukuna wannan ma abu ne fi ta amma ya zama ana yin husuman ne saboda kawai kowa ya rike mabiyansa ko kuma ya zama ya yi wani iyaka tsakanin shi da mutane ya rike ya zama shi ya ga matsayin sa kawai a sani ko an yadda ko ba ya zama to kaga babu addini haka kenan dan ba ka mutum sayi na bane na kace kai za ka mutum da za ka mutum sayi na ka kira ni ba sai dai kawai ka dinga tajri'i na wato tudarrihu alayka kai ba kana mai da shi ya zama yana ƙara ma barin gaskiyar baki da ba ne ba wani ba shi zama addini duk wannan kusuma na ga addini an ta an fara ta lalata faɗin cewa ba daidai ne mutum kusuma da juna ba ana lalata addini haka amma an an zo ana magana yan tattaunawa ce billati iya ahsan wanda bai gane bai afrantar da shi wani babu laifi ko kuma ya fitar da wasu mutane wasu halittar ubangiji da yawa wanda ake ganin su ba su gane ba kamar a musu gane su gane ƙarshe babu laifi wannan duk babu laifi malamai za ka siya ka ƙur'ani duk shi kira wannan amma abin da muke magana shine ka zo kana husuma da wanda shi ba so yake gane ba to dan da zaka tsaya kana husuma da shi bayan ka san cewa shi yanzu so yake kawo kanna wala ta'allamu al-jidala kar ya tsaya yana wato yana ruwa yana koyan jidali musu fa innal kalama fil qadari yawan musu kan kaddara wa ru'ya da ganin ubangiji والقران da qur'ani wa ghairi hada abin da ya kamata kamar sunna da ta abin da suka tabbatar suka tabbatar sunna ce ta shari'a manzo Allah ce makaruhu wala haramun ya wani an huwa hana ba daidai ne mun kawai mutum yanzu ce wai ba zai mun suwa da ta kan wai Allah ɗaya ne ko ba ɗaya bane a to yanzu ni yanzu zan ba misali in ka ci da baki sai in tsaya bo za a yanka dan ka ce ka Allah uku ne in ka ce kai baka gane ba kai yanzu kana son ka mutu wai ka da kan ubangijin da fita bauta ma Allah shi daya shi ne gaskiya a maka dani ka maka dani amma kawai ka ce a yanzu mu zo mu tunda husuma da juna yanzu shi ke yanzu sai in bar yaƙi na kai in bar in bi san zuciyarka saboda kai kashi ne magana ana daidai ne ba sai abin da ba ni yake faɗa cewa to zaka yanzu kai kaka ni na kai yaƙi ne kai na kai shakka ni kuma sai in bar yaƙi na kan bi shakkanka ba daidai ne ba la yakunu sahibuhu wa in asaba bi kalamin sunna min ahli sunnah wanda me yin musu a cikin addini ba zai zama a cikin ahlus sunna ba ko da magana sa wajen musun sa musun sa ya take da shi ga sunna din ba zai zama ahlus sunna ba ta da aljanna sai ya bar musun da yake yi wa sallama ya sallama wa yu'minu bil athar kuma ya sallama ba hadisai da suka zo duk abin da ubangiji ya faɗa da labari ka yadda yanzu ne mutum zama ahlus sunna amma ya zama ubangiji ya faɗa baka yadda ba wasu an yi husuma da wani sai an tattauna an yi debate tukuna sanin za ka yadda wannan duk ba daidai ne ba wanda kuma gowa ce addini a hada ku Allah ta'ala ka duba a gani yayi ba labarin labarin kafirai bayan bin la sayata wahidatan aqul wa hum yakhsun wato wato kamar kamar wato mu tsaya mu shagalta da wani abin da yake ba shi da abin da kamar shagalta da shi ba kawai ya shagalta da mu daga asalin wajibin ba asalin al'iyar addini asalin yin bayani ma addini to wannan ba daidai ne ba rabi ya zama yana da jawab yana da wasu yana da wasu ma'amalai da ya kamata mu bi a wajen kyautata rabi din shi kansa amma yayin da muke ganin ba rabi ake ba su ake karɓar gaskiya ba sai mu bari mutum ya koyar da addini ba wal qur'anu kalamullahi qur'ani maganar ubangiji da imam muhammad ba wani kuma qur'ani maganar ubangiji ce maganar ubangiji kuma ba ta zama ba ta zama abin halitta in wace maganar ubangiji ba ubangiji shi ya furta qur'ani shi ya fara qur'ani ya furta jibril ya ji jibril ya ji shi ma ya dauka na sakon ya je fita ba zan Allah ba zan shi ma ya ji ya je fita ba sauran sahabbai ya ce to kuma ku ruka maganar ubangiji maganar ubangiji ce magana kamar yadda ilimin ubangiji rayuwar ubangiji ganin ubangiji in sun fasa ne ba sa ba sa zama ilimin ubangiji daga kuma shi fa daban a'a wannan sifofin za ta sani to shi ma haka maganar ubangiji su ba ce take fitowa daga zatin ubangiji shi ke magana ta kamar da ni ma magana ta zai ba sai daga zati na ba ku rabba ni da magana ta haɗa muke da juna da haka ubangiji da su musu tare suke da juna wani ne makalugin ba bakal ba ba halitta ba ne wala bu afu an yaqula a laita makalukai ba shi ba zai fushi shi ba zai ce wai ubangiji shi ba ba halitta ba ba ba abin halitta bane amma kuma bai ce kuma kalamun sifar ubangiji bane wannan ba zai fushi shi ba kun gane magana Imam Muhammad nan ka san akwai masu masu masu matsala a wannan babi su ba su kalamun lahi minan lahi ba zai ce laifin makhluqa to yan gawo kace shi ba abin halitta bane shi ne akwai wani abu da tsakanin ko da ba ko dai alkhaliq ko al-makhluq ko dai ba alkhaliq ko al-makhluq idan kace shi ba abin halitta ba to shi alkhaliq ne kenan sifar ubangiji ne kenan to za ka sai ka tabbatar da wannan amma kace laifin makhluq kai kai shiru to za ka ga so kaje ka tabbatar da bid'a ba so kaje ka tabbatar da bid'a so kaje ka ce yanzu qur'anin nan a akademi da zancen Allah wani wata ma'ana ce amma asalin furcin ba furcin ubangiji ba ubangiji wai ba shi ne mutu qur'ani ba kin shi ya daga mutane ba ba wannan ba daidai ne ba shi ne babu abu ne faɗa wannan ba sai dai fa qala fa inna kalam Allah sai ce babu abu ne domin magana ubangiji ne sai ba ilimin minhu ai shi ba ba a raba magana ubangiji da ubangiji ba rabe ki da ubangiji ba wani ta minu shay'un makhluq kuma a cikin ubangiji babu wani abin da yake shi makhluqi abin halitta ne duk abin da gani daga ubangiji ne to wannan sifar ubangiji ce ba ta zama da mahalitta ba amma kuma suna ubangiji ana samun na gaba da na baya ana samun rigaye da sukakke wannan kuma ku kiyaye maganar da ubangiji wato zai yi na tashar kiyama ai bai riga yayi ba hisabi da zai yi ce bayi na kaza bayi na kaza ai bai riga yayi ba maganar da yayi annabi Musa ya riga yayi yanzu maganar da yayi annabi Muhammad sanda ya je sama ai maganar annabi Musa take ta fara zuwa kafin maganar da ya yi ma annabin ba to ka cin maganar ubangiji akwai rigayi akwai riskaki a cikin halittar sama akwai haka halittar da yawa daga adamu an zalunci halittar ta man da yawa daga mu ya riga halittar adamu adamu kafin mu daga cikin aikin ubangiji da zuba mun akwai wanda yake fara gaba wani ke fara bi baya sai dai magana sai dai banga ilimi ilimi wannan shi kaga ba ilimi ubangiji a sukutun isa yake eh ba za a ce wai yanzu ubangiji ya sani da da ta ya ƙara sani kuma abin da bai sani a baya ba a ana magana na sifat fi'il na ubangiji ko kuma ubangiji na aiki to aka samu da cikakke da rigayi kuma to magana ubangiji kuma suna cikin aikin sa ana samun yanzu yi magana kuma an jima sai tsare har zuwa babu iyaka to wannan shine abin da shi Allah Imam Ahmad ke magana sai mu tashi a kan wa iyaka wala ba ta man ana tafi sai wani ne zabi الأسئلة الكبرى ابن تيمية رابط ايش؟
والأعراف
اوكي ابن تيمية ان لا قتل in za ku tuna ya faɗa mana wasu abubuwa guda biyu ya faɗi na farko addini addinin da ubangiji aiko annabawa duka da shi shari'a wanda shine milla hadi ummatukum ummatan wahida wa ala rabbikum fattaqun wanda kaga shine ana magana a shari'a kuma sai ya magana kuma shari'a kuma da aka ba manzo Allah a gebe na hukunce hukunce to shine yake magana na farko na farko shine shari'a da aka aika annabawa da karshe shine a karɓi takan ubangiji da bauta al-anbiya yaqatul la'allat ne adinuhum wahid adinu su ɗaya ne to shine yake magana akan shi wannan addini to mutum usul usul shara'i haka kwanan kwace usul wato usul shari'a kamar da kana fisul al'ami kamar da ya faɗa a fisul al'ami shi a can kasa mai taƙi ki cewa yana ishara zuwa ga kulta ala asli ma harama rabbukum alaikum alla tushriku bihi shay'an wa yuwallayna isana wannan duk wani daga cikin wato usul shara'i wannan ubangiji duka ya na farko da na ƙarshe mu biya wannan umarni cewa bauta ma Allah shi daya kawai mu fita mu iyaye wannan duk ai zaka samu shari'a annabi Muhammad haka yake shari'a annabi Adam haka take shari'a annabi Musa annabi Isa kowa ba haka aka faɗa mishi cewa abauta ma Allah shi daya wal a'rafi da ko abin da aka faɗa fisul a'rafi شو ده فرق على تلاقوا إن ما حرم ربيع الفواحش ما ظهر منها ما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلم ولا أبو الله غير أتي أنت أقرأت أبنجدي ده موتع كأزالنتي كان كذا مكارم الأخلاق ده كما da kuma da kuma wato shirk da kuma tauhidi wanda da an yi umarni ma annabawa duka yanda gaskiya abu ne mai kyau a zamanin manzon Allah haka gaskiya abu ne mai kyau a zamanin Annabi Adam Annabi Isa Annabi wa kowa ne yanda cewa za a bauta ba a wani shi daya yake shari'a ce a zamanin manzo Allah haka zaka samu shari'a ce a zamanin kowane annabi shi ne abin da ibn taymiya ne yake faɗa wa subhana da sura subhana sura subhana da sura kenan sura al-isra'i eh yana faɗa cewa wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu kada ubangiji cewa ku bauta ba Allah ubangiji yayi shari'a shari'a ta cewa yayi hukunci a shari'a cewa ku bauta ba shi daya kar ku bauta ba wani sai shi wa bil walidaini ihsana kuma ku ce ku kyautata mu iyaye shi ma wannan kaga shari'a ce na annabawa duka wa ghairihi da abin da zai kama da su min suwar makkiya na suwarin da aka saukar a makka min amrihi bi ibadati yanda Allah ta'ala ya umarni abota masa shi daya wahda shi daya wala sharika da bai da babu abokin tarayya wa amrihi birrul walidin da yanda kuma Allah ta'ala ya umarni a bi iyaye wa sifil arhami kuma asara zumunta wal wafa'i bil uhud kuma yace a cika alƙawari wal adl fil maqali kuma yace ayi adalci yayin magana وتوفية الميزان والمكيال كما أتكى ميزاني ما أولي تقوى أبو الأو أبو واتو ميزان شيء أبو دعك أو حتى من أبو رابو رابو رابو المكيال كما أبو دعك سامو شيء قالوا إيه قالوا إيه قالوا إيه شيء المكيال وقالوا ما تقول وانت شيء نوي نقول abin awa nauyi abin awa nauyi shi wani abin awa abin awa abin auna yawa haka eh shi ne almikiyan ban gane a visa ne da abu da abu za ka sai nama ba ana sashi awo ba kilo kilo ya mutu wannan shine kamar kilo kamar shine shi nauyi kenan ko shi kuma almizan shi ka auna yawansa shine auna yawansa shine abin da ake magana almizan shi mizani ne shi kuma almizan shine abin da ana ga malamin ba da wajen wajen bada zakka ba suna magana cewa shin almizan magana da ya faɗa cewa kayan amfanin gona ya faɗa shi da wasu ibiyar kaga wasu ibiyar kuma abin da ake aunawa kenan ba abin da ake yi nauyi ba malamai sun kun tsira da cikin wa haka wai ba sa'il wal ma'arum da kuma aka ba wanda ya tambaye ta da ba wato shi aka haramta masa tambaya saboda tsabar nauyi da yake da shi wajen tambaya sai ka bashi wata harimi qatlin nafsi bi ghairi al da kuma haramcin kashare ba tare da wato hakki ba wata harimi al-fawahish ma ba haramin hawa ma da kuma har ba ta haramta alfasha wani babban laifi da kowa ya gani zai inda za ta jigin kyabinsa abinda ya bayyana da abinda bai bayyana ba wata harin da ismi da kuma da kuma haramta laifi wal bagai da zalunci da zai haƙi ba tare da haƙƙi ba wata harin da kalai fi dini da zai ilmi da kuma haramcin yin magana a addini ba tare da ilmi ba ma a baya da qulu fi tawhid min ikhlas dinillahi tare da abinda wata zai shiga cikin tauhidi na wata tsantsanta addini ga Allah wa tawakkul ala Allah da kuma abin da zai dake da alaka tawakkali ga ubangiji wato dogara zuciya ga ubangiji wa raja'a ya rahmatullahi da kuma fatan wa'amar ubangiji wala khawfu min Allah da kuma tsoron ubangiji wa sabr li hukmi Allah da kuma yin hakuri ga hukuncin ubangiji wal qiyam li amri Allah da kuma tsayuwa ga umarnin da ubangiji ya maka a turka daya kan bin umarninsa da kuma halwa da halinsa wa an yakuna Allah wa rasuluhu habba ila al-abd min ahlihi wa malihi wan nas ajma'ina kuma ya zama Allah da manzansa su suka fi soyuwa zuwa gabawa a kan iyalansa da dukiyarsa da mutane baki daya ila ghayr zalika min usul iman har zuwa abin da suka kama da haka nan a asal tussan imani baki daya Allah ce azara Allah zikra ha fi mawazi'an min al-Qur'an wanda ubangiji ya saukar da ambatanta ambatan waɗannan abubuwa a wurare daban-daban a Qur'ani kasuwar makiya kamar suwarin makiya wa ba'dul madaniya da kuma suwarin sashen suwarin madina waɗannan duka ibn tabiya yana hada maka su a matsayin su ne abin da annabawa suka tarayya da shi akai ko shi ne in ka ji ana maganar cewa mun aiko kowane annabi cewa ni ne ubangiji ni kaɗai kuma ta mu mun maka wa'ayi da wanda sai maganinka cewa kar ku shirka in ku shirka aiki ku zai lalace wannan su ne to abin da ubangiji ke ke ishara zuwa gare shi wannan shine wato addini da ya haɗa mu da annabawa baki daya to sai ne kitabu wa amma tsani sai mu tashi wa amma tsani a tsani shi ne al-islamu khas musulunci ke ke bantacce wanda aka saka manzo Allah shi shi da al-minhaj inda ubangiji da in ta yi magana a baya shari'a da sauransu na'am sana kaga kaga annabawa shi suna tarayya a cikin makarimul akhlaq da kuma tauhidi gaskiya da amana da ni tarayya da annabawa tauhidi ni tarayya da annabawa yanda kau a taura maganar ubangiji ne aka kula da ke maganar ubangiji shari shari'a ce guda daya ta fuskar tauhidi na sai wanda ne sai al'ubudiyya tashi dai da za mu tashi al'ubudiyya لا لا لا لا شيء وقالت لوجه الملائكة بذكري آه، بذلك
قال يتي وقال في وصف الملائكة yana bayani akan cewa da annabawanmu da manzanninmu da na farkonmu da na ƙarshenmu duka mu yi tarayya a kasancewa mu bayan ubangiji ne bauta ko anan da zamu yi ubangiji bauta ce wani ta tilas wanda ba mai san ba fita ba a matsayin shi cewa shi ne ya halice mu kuma shi ke gudanar da arziki mu baki da wani aikin ta ubudatu ta abidin ubudatu ta abidin wa tsirarin wa qaharin ubangiji ya riga ya riga ya bayar da muka iya ubangiji ya yi mu zamu rayu a tsallan ƙasa ne ko mun so mun cika shi za mu je hausa mu je mu rayu ba isa ba ubangiji ya yi mu ba mu tashi mu yan adam muka ce za mu yi irin tsayewa ba isa ba to wannan mu amsa wannan halittar da ubangiji ya halice mu da ita ɗabi'ar wannan bautar ubangiji ne amma bauta ce ta tilas ubangiji ya yi mu za mu zaga za mu ta abinci za mu yi bacci wannan duka ta bautar ubangiji amma bauta ce ta tilas mun san mu fita ba ko ubangiji akan wannan ba kan shi yake yabo ba to wannan da ma ya riga ya tsara ba wanda isa ya fita ko ubangiji ba zai iya san fita ba da wata bauta wacce take kuma ta ta wato mu mu jayi zuwa ga abu da ya mana wannan abu ubangiji da ya halice mu ya ba mu arziki ya ba mu iska sai muka ji mun san shi sai muka ji mun gina ba shi sai muka ji kuma shi kadai za mu bauta ma mu zama bar rusuna mu ga umu ba ki gare shi to wannan ita ce bauta kuma ta soyayya bauta ta ta wato zaɓi da jayuwa zuwa ga ubangiji wanda ita ce kuma bautar da ubangiji yake samu hobi bayi to kuma shi ne ake ta ba ba da mutane to shi ne a nan in mutum yake magana cewa to kaga ashe babu wani mahaluki da ya isa ya fita daga wannan bauta ko annabawan mu ko manzannin mu ko na farkon mu ko na ƙarshen mu ba bisa mu ba shine ba yake yi ka magana mala'iku a yanzu wa qala fi wasl mala'ika ya fada yana bada sifan mala'ika bidalika gami da haka wa qalu suka ce Allah ta ce wa qalu takhadha rahman wa rajaa kafirai suka ce ubangiji ya rike da subhanahu wa ya tabbata gare shi ba zai yi ya rike da ba bal ibadan mukram wanda suke ce ayan Allah ne mala'iku suke ce ayan Allah ne bayan ubangiji ne wanda ubangiji ya karama su la fi qulahum bil qawli ba ta wuce gaban ubangiji da magana wa hum bi amrihi ya'malun kuma su tutur da abin da ubangiji ya ba su umarni suna aikatawa ya alamu ma baina aidihim ubangiji ya san abin da ke gaban su wa ma kanahu da abin da ke bayan su da abin da suke aikatawa ya sani wa la yashfa'una illa liman ba kuma ba sa neman ceto a wajen ubangiji su ceci wani bawan Allah ko su mishi addu'a sai wanda ubangiji din ya yarda su mishi wa hum min khashyati mushfiquna su din kuma a razane suke da wato gami da tsoronsa gami da tsoronsa mutane da masu yawan razana wato yayin da suka ake alkhairi a wani sai ce ya fi sifata su da masu alkhashi alkhashi ya shine wanda suke tsoron ka bayan san wasu abin da za ka iya yanzu misali wanda ya san girman wato iko da masu mulki ke da shi ba je da ke da wani wanda yake kawai shi ganin sai ke kawai a rediyo ba misali ga wanda ya san cewa ko kuma misali wanda ya taba yin hudda da wani azalimin sarki ya san abin da zai iya yi in ba a yi abin da ke so ba to ba dai yake da wanda shi ne san shi ba yanzu wanda ya san su dabbobin daji suka san da san da zaki sun san abin da zai iya yi cins ne ai ba dai yake da wanda shi yanzu ka ga bai ba taɓa sanin zaki ba shi ba abin da zaki shi bai san shi ba da su malaiku da suka san ubangiji suka san girman shi to tsoron su wani sai zaga musu tsoro na alkashiya tsoro na gina bawa to sun san girman shi sun san girman sa sun san buwayarsa sun san kuma abin da ubangiji yake da iko a kan shi sai ka sai tsoron sa zama tsoron shi ta ilimi kamar yadda mu a nan kasa wanda ya san girman ubangiji za ka tsoron shi a ummata da wanda shi bai san ubangiji ba inna ma shallaha min ibadihi ulama to ko ta yana ka su wannan mala'iku ubangiji ya halce wasu su yi ruku'i wasu su yi sujada wasu su yi kaza wasu su yi kaza wasu su yi kaza to mu a haka suna cikin zanani akan cewa ubangiji kar ya kama su akan sakaci shine wa hum min khashyatihi mushrikuna wannan shine tafsirin wannan aya kun fahimta tafsirin wannan wato shi saboda tsabar wato tsoron girmansa mutane da masu fitur suke tsayuwa akan wato a razane ba ta wato sake jiki suke wasu ai kai wannan ubangiji ya dace sai abin sa da dama a su kullun a razana suke kar ubangiji ya zai musu yasari akan abin da ba ha da'an ba har da'an da suka yi masa ya musu yasari akan cewa da'an bai cika ba da'an ba ta cika ba wa qala ta'ala Allah ta'ala ya ce fa qala kama rahmanu walada wasu suka ce wulda a wata wata riwaya duk wannan an karanta da haka wa qala kama rahmanu walada walada wasu suka ce ubangiji ya rike wato wani iya da ya haifa wato kamar mala'iku kenan Allah ta'ala ce la qad ji'tum shay'an idda kun zo da wani al'amari mai muni munin sa ya kai makura shine idda ibn abbas ke cewa amrun aziman al-iddu shine wato al-amr al-fahish al-fadih wani abin da yake mai wanda ke muni shi ai muni shine al-iddu ko al-iddu ko al-addu sai ana faɗa ya ruwa da kira'an ta zo a haka takada samatu tafaqqarna minhu saura kyar sama zama sun wato yayyage saboda abin da suka faɗa da cewa ubangiji na da da saboda mu na magana ce wato shakkul ardu kasa su kikkece wato shirin jimalu hadda su ma wato duwar usu ya rugu rugu an da aunar rahmani walida kawai idan sun ce ubangiji na da da wannan abin zunubinsa ya isa inda za a bar inda za a bar wato sammai da kasai a raɗin kansu da kuma da wani usuwa su kikkece su lalace saboda wannan mummunan magana وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا اقوم زي با وما ينبغي القراني da kuma a ce sunna a shari'ar manzon Allah a harshen manzon Allah in ku je an ce wa yan babai to wannan yana nuna fatafawo abu ba zai yi ba ba zai yi ba ubangiji ya rigida in kullu man fi samawati wal ardi illa ata rahmani abda babu wani wanda ke cikin sammai ko kasai ba sai zai zo zakke wa ubangiji a tsayin bawa a tsayin bawa ubangiji a ce kaga a wato babu wani mukami da wani mutum zai kai kowa bayan mukami na bautantaka ga ubangiji babu wata mukami sai dai mukami ce wata take tambaye mataba mataba amma dai babu wani mahaluki zai zo ce wata tsabar mai shi matsayin sauran ubangiji shi yanzu ya wuce matsayin ubudiyya ya je matsayin wani abu ko daban kamar wanda wasu kiɗan ba ke fara yanzu cewa akwai wanda zai iya fita daga matsayin cewa ba zai bauta ma Allah ba idan ga wanda ya fita daga cikin matsayin ubudiyya kenan babu wani mahalicci zai fita daga matsayin kuma shi yake in kullum fi samata da illa atar rahmani abda babu wani wanda ke cin sabbai da kasai ba shi zai zama ubangiji na ɗayan bawa wannan ubudiyya to qaharin ne sannan ubudiyya kuma ta ta ikhtiyarin a wajen baye baye ta masu masu masu nagarta da kada ahsafu ba ubangiji ya kiyaye da abin da ke faɗa a kansa wa'adan kuma ya kiddige su adda kiddige ma wa kulluhum atihi yawm al-qiyamati farda kuma dukkan su za su zo masa tashar kiyama wato ɗaya bayan ɗaya ubangiji musu hisabi cewa ni ne nake kaka bauta mu akwai dama wanda ya isa ya fita daga bauta na to wanda kaga ina ka tabbatar da abin da shi malami zai tabbatar mana a gaba wannan cewa wato a wannan addini ba wanda ya isa ya fita daga biyar ubangiji ko ya fita daga bautar ubangiji sai wane ne a kamul jana'is na shakul albani lokacin ya ƙure zo da wuri ba shi yana za mu dan ja a hankali hukuce hukuce na janaza shaf albani yake cewa ni da aka ɗari da biyar nawa yana yin magana ne akan menene ne ma'auki abinda yake wajibi ga wajibi ga makusanta wajibi ga makusanta ga makusantan mamaci su yi ya faɗi cewa wato wajibi su yi haƙuri sannan kuma yake babu laifi a ga a ga wani mutumi wanda yake an masa rasuwa ya ɗaya kwana uku haka ya fita hayyacinsa sannan babu laifi da rasuwa rashi rashi rashi ne inda aka da shi babu daɗi na mutum na mutum ya ɗaya kwana uku an gan shi haka dai kamar ya canja ta wani babu laifi in ya wuce kwana uku kuma kuma raki ya shigo sai dai ga mace mace wani za ta yi wata hudu da kwana goma kamar da kamar da kuka sani to shi ne ma na kita walakin da ha sai dai idan lam tahidda ala ghairi zawjiha idan mace ta yi kokari ko da tana cikin bakin ciki mahaifinta ya rasu ɗanta ya rasu ko wani wani makwabcinta ya rasu wanta kokarinta ya rasu sai ya zama ta matsa ma kanta ba ta yi wannan ba ta yi masa wannan wato nuna bakin cikin ba a yanayin kamanninta idan idan mace ta yi ta matsa ma kanta ko da an mata rasuwa din amma ta matsa ma kanta ta yi shiga na shiga ta kamala a ta yi shiga na kamala saboda wato ta danna zuciyarta to wannan abin da ta yi ya fi daidai shi ne kita walakin idan lam ta hidda ala ghairi zawjiha idan ta yin nuna bakin cikin ta ga wanda ba mijinta ba ya mutu amma ta yi ado duk da haka ta sa kayanta na kamala irba'an lizawji saboda ta yadda da mijinta ta ne wani wani kan ta ya rasu tana cikin bakin ciki amma ta ko dan ta ya rasu tana cikin bakin ciki amma tare da haka da mijinta ya zo sai ta yi kwalliya ta yi masa abinci ta kuma danna mijinta ta nuna masa babu koyi to wannan abin da ta yi wa qaba al waqdi ko ta biya masa bukata min ha daga wajen daga abin da daga wajenta wa huwa abdul lahat wannan ya falala wanda ya falala ta sa falala da girman da zai ubangiji wa yurja lahu lahu ma min wara ila min khairu kathir kuma ana musu fata ana musu fatan abinda suka yi haka abinda ta yi haka din shi ma kuma ya kwanta da ita a wannan hali ana musu fatan alkhairi mai girma kama wa fa'ali ummu sulaim kamar da ya faru da ma ummu sulaim wa zawjaha da kuma wato mijinta Abu Talha al-Ansari radiyallahu anhu ba ولا باس من ان اسوق هنا قصتهما في ذلك على طولها da babu laifi da ba laifi ba zai in kawo maka kissan su duk da tsawon kissan amma in kawo maka shi lima fi yamal fawaid wal ibad wal ibad saboda abin da ke ciki na wa'azzuka da kuma izin fa'idodi da wa'azzuka da kuma izina fa qala anas radiyallahu anhu sai anas yace to mu za mu dan kanta kadan sai mu bar shi da yawa qala malik malik abu anas baban anas malik yana bada anas yana bada labarin babansa anas labarin labarin wato kabucin babansa mai kenan ga zama ruwan sa kawai kuma da ce anas ba malik baban anas wanda ke shi ba musulmi ba zai bada labarin kabucin sa a yana abu ne ne wato abin da bai ba fa wallahi zagi ne ubangiji mu yanzu ka ga za ka ga wannan bakin cikin babu da babu da shi da Allah ya yi ya ce ga kai da babanka da baban babanka da musulmai wannan zabi ne shi kansa ubangiji ba ba wasu mutane da kawai ya yi ma wannan in su abubakar in su umar abubakar shi ba mutane kirista in su umar ta da su usman su ali din ba abin iyaye sa musulmai ne ba ai su khalid ibn walid su amr ibn al-as da sauransu su ikrima da ga duk ba iyaye sa musulmai ne wannan ajira ba wasu da yadda za ka za ka rasa da za ka rasa tsakanin su ya tsara mahaifi ai amma ga yadda aka sun sai yayi hanya addini ya zama shine ke gaba ya zama da shi zai ba da labarin kafin babansa wannan ba karamin imani bane qala malik abu anas malik baban anas yace limra abi ummu sulaim lama da kasa ummu sulaim wa hiya ummu anas nace uwar anas kuma inna hadha ar-rajula wannan mutumin ya'ni nabiyya yace yana nufin annabi sallallahu alaihi wasallam ya harimu da kabara yana haramta giya ne yana haramta giya fa shi kawo shi kuma yana ganin shi ana ba zai iya bin shari'a ba za Allah ba fan falaka hatta a ta shama sai kawai tashi ita mu shama abin sa fa halaka hunaka ya halaka a can a da abu talha sai abu talha ya zo fa khataba ummu sulaim ya nemi auren ummu sulaim fa kallamaha fi zalika yayi mata yayi mata magana kan yana neman aurenta fa qala sai ya aba talha ya kai abu talha ma mithluka yuraddu mutuncinka da mutuncin gidanku da abin da aka sani da kai dan usmi irin albarka ne kai ba irin ka ake cin kuɗi ba bukata ba wala ke zaka mur'un kafiru sai da kai mutum ne ba musulmi ba wa ana mar'atun muslima ni kan musulma ce la yasluhu li an atazawwajaka ba zai yi aure ka ba fa qala tace ma za ka dahruki da amma wannan ba shi ne abin da aka sa aka saba ba ai ba shi ne abin da aka saba ba ba shi ne al'ada ba qalat wa ma dahri ce menene to al'ada ta ni qala as-safra wal bayda yace shi ne wato yalwa da fari yana nufin wato azurfa da zinari azurfa da zinari shi ne abin da aka saba da ke da ire-ire ana ba ku auren sadaki don me za ka zo ki ce yanzu ni musulunci shi ne sadaki ba ku fahimci me ake magana eh wannan asfara wal bazara magana kudi dukiya ake ba na auren sadaki qala tace fa inni la uri safara wala ba ba ni ba na san kudi uridu minkal islam ina san musulunci ne fa in tuslim in ka musulunta fa za ka mahari wanda ya zama sadaki na wala as'aluka ghayrahu wannan tambaye ka wani wani haka ba qala fa man li bidhalika yace to wa wane wa nake da shi wanda zan samu zan samu miki a wannan abin da zai zama sadaki a wajen ki qala ka bidhalika rasulaki qala manzo Allah da akan haka fa qala abu talha yuridu nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sai abu talha ya tafi yana da fata wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa rasulullahi jalisan fi ashabihi manzo Allah da cikin sahabbansa kana ba ra'ahu yana manzo Allah ya ga ya hango shi daga nesa da ba kusan manzo Allah da iya firasa iya wato hasato abu daga nesa قال تيجي جاءكم ابو طلحه ابو طلحه يا ابو غورة الاسلام بين عينيه حسك مسلمتي الى تكان تسكتا الى تكان الى نوسا فاخبر رسول الله بما قالت ام سليم سوى بلا يباس لابار ابن ام سليم تفدا فتزوجها على ذلك سيا اويت اكر wannan musulunci da akwai dan karin bayani zai akan wannan hadisi insha Allah in muka zo za mu sai mu wannan
karanta mamaci
bayan a wannan wannan wannan sadaka uku sadaka bakwai da sadaka arba'in da waye da sauransu a wannan su kansu malaman mu lakatan da tsofi ai duk faɗi ba daidai ne kuma za ga wannan iya wasu da ku ga ai duk yayi duk yayi akwai magana da yayi akan wannan wannan babi ina ganin ai gashi mai fa'ani take da mu ba sai haka wannan niyya daga cikin abin da al'ada ne yanzu yau ba ba ba malamin ba ko da ba ka samu wani malami ya ce a yi to galibi ya daga cikin abin da malamai suka zo da shi suka murƙula karatun a waya ce abin da mu malaman mu na ƙasar nan asali suka suka suka faɗa a yi na ga duk a niyyar da mutum shi ba shi ne ba ma ba ma irin wannan koyarwar namu yake ba za a ga amma magana magana zaman uku da zaman arba'in da bayan sauransu za a gani ba ta cewa su a yayi ba ta cewa a yi in ba da zaure ma wasu daga cikin ba sa yi wanda maka da suke sumo ba bari ku ga abin da shehu tsawar ya faɗa lafiya ka dai yanzu mutane ne suna dai san akan husuma ne wani husuma ba tana amfani a addini
kuma ɗaukar jihadi da ake yi domin mutum shi wannan shi wannan addu'a kawai shi ne tsakanin da mamata shi ne abin da ya fi alkhairi da za mu tashi a cikin a cikin a cikin iyawu sunan kuma dalbida يوسف الناجي باب الوجود
babi wani babi وضوء to abubuwan bari kuna kallon mun wannan abin nan ko Shehu Zawar ya cewa wa min zalika daga cikin abin da mutane suka fara da wato bid'a tahsisu ayyami ta'ziya kebanta wasu ranaku da mu da sunan ta'ziya wa huwa bid'atun makruha bid'a ce makruhiya wa in lam yurad bi tahsis tilka ayyam tahrim ta'ziya fi ghayriha wa illa fa huwa bid'atun kace in ba a ji cewa wato wannan kwanaki sune ranakun ta'ziyan ba in kuma aka ce wannan sune ranakun ta'ziyan daga su babu wani lokacin ta'ziya to wannan bid'atun muharramatun ijma'a yana da abin da za a ga in galibi a lokaci ga wanda ya kawo wannan to kamar da shi zuwa tsofin da tumamu yana da abin da malamai suka tattauna akan cewa duk ba daidai ne ba wa min zalika jam'un nasi li fi'il li fida'i ba muna yin fida'u ba yace daga ciki ko akwai tara mutane da sunan fida'u to wannan shi ba bid'a ce yawa ban da shi akwai sarawu ba ga san duk ma shehu yau ya faɗa a da cewa duk ba daidai ne ba wa bitul zalika ta'amu alladhi yasnahu ahlul mayyit fil yawm as-sabi' kuma kusan kusan su shine abincin da mutane ke yi ranar bakwai ya'ani min al-maut fa tashtami'u lahu an-nas sun mutane su taru yuzu bi zalika al-qurba lil mayyit wa tarahum alayhi suna cewa wala ta yammu shi a ta kowai wa hadha muhdathun wannan kira shi akai lam yakun fi ma taqaddama babu shi a farko wala huwa ma yahmadu al-ulama radiyallahu anhu radiyallahu anhu kuma malamai ba sa yaban wannan abin da ake shi ranar bakwai ranar uku ranar kaza ranar arba'in za a yi bari ce malamai ba sa yaban haka shi na nace maka shi wannan galibi al'ada ce ta kawo wasu daga cikin da sunan malamai kuma sai cewa ta da ya da ma'adi amma su a wurin malamai wannan ma ba a cikin ma matsala da ake taunawa ai ba a cikin abubuwa da ake taunawa da ina zan tashi
babu ma wannan babu ma wannan gawa mai na ma cikin asa wani a shi da ba
ma'ana shi sadaka ko bakwai a sadakan uku bakwai wani ba daidai ne ba amma ta'aziyya wannan ubangiji ya halitta ba ta'aziyya to shi ne malamai ke tattaunawa akan cewa yanzu ta'aziyya din mu kalle za mu kalle shi ne a matsayin shi na usul abinda wajibi zai abinda wajibi zai zai da shi to ya zama wajibi abinda musahabi zai zai da shi to ya zama musahabi wani za ka ganshi shi ɗabi'arsa ɗabi'a ce da an mashi rasuwa amma kada kai nasa da unguwa yake da unguwa su ganshi za su mishi dariya da da ranar kawo ma in ba gashi ce na da fansa sai da haka babu da za a iya zuwa wajen shi a same shi amma akwai wanda shi ba haƙo ne ma shi a abuja yake mahaifin shi tana nan to yana gama ya tafi abuja kuma an ce a mishi ta'aziyya kawo za mu shi ta'aziyya mai kuma abuja yanzu suka ce wani malami ya samu wuri ya zauna shi ba ya faɗi wannan maganar za ku ga a lokacin da ake ta maganganu ana ta akwai wasu lokaci da suka ɗauri suka ce ha wannan ba a hana a wannan shi in shi ba bauta ba Allah ake da wannan zaman ba an yi shi da saboda buƙatuwan ta'aziyya din wannan babu laifi an fahimci bambancin ko wannan babu laifi za mu zo maganar shi albani kan wannan shi ma yana daga cikin wanda ya hawa da ba shi ya hana amma za mu zo sai mu shi dajiya mu faɗi maganar malamai insha Allah akan wannan da za mu da kuce na mu tashi Sheikh Umar bin Fawad ya ce ya usuna kuma bil bid'a. Zai faɗi hanyar sunna babu alulaku? Asabi albabu sabi babi na bakwai. Zai bayani tsariƙa sunna al-Muhammadiyya fi babu wudu'i zai magana akan hanyar sunnan manzon Allah ta Muhammad ta Muhammadu a baban alula wa bayani ma ahdathahu an-nasu fihi da abinda mutane suka kirkiro min al-bid'i na bid'o'i na shaytan. Tsariƙa sunna fi babu wudu'i hanya sunna a baban alula شو يتي واما اما طريق السنه المحمديه في امر الوضوء فهو ان يتوضا المتوضئ شنو اللي لا يقال له كما كان النبي يتوضا كما ان النبي تعالى له كل ما قال شو تي kaga a nan ai da sai ce sai alrayin da ake amaliya shi ne sunna sai faɗa ba shi ba malike ne ta ai san alrayin da mazalla ke Allah wannan shi ne asali kuma duk ibada za a yi ta ne yadda mazalla ke yi su ma malikiya sun fassara maka yadda mazalla ke yi ba sun kawo maka wani abu ne su labarin haka ba وفي صحيح البخاري يا بقى في صحيح البخاري عن حمران ابن عن حمران مولى عثمان بن عفان حديثي انه عثمان برن برن عثمان بن عفان انه راى عثمان بن عفان دعا بي وبوء وبوء ne ba za ku yace da wace wubu'i wabu ku gyara shi wabu ne to ya ce aka mushi abin alula fa faraga ala yadayhi min ina'i sai ya wato karkata wato ga hannayensa daga wannan ruwan da ke wannan masakin nasa fa gafara kuma talaka sai wanke hannunsa sau uku tun ba da kana yamina hu fil wudu'i sai ya sanya damarsa a cikin wannan abun Allah tunda abu da take tun mata mamaba sai ya kuskura baki wasta shaka shaka ruwa wasta fara kuma ya tato akan fata daya tun ma gasala wata hawu talatan sannan kuma sai ya wanke fuskarsa guda uku wa yadaihi ilmufaqain kuma ya wanke hannayensa zuwa gwiwa hannunsa guda uku ثم مسحا برأسه سيشاف كنسا ثم غسل كلتا رجليه sai ya wanke kafafuwarsa guda biyu kulla rijilin talatan kowane kafa su uku a ɗiba ke yi to ka ɗiba ka wanke wataƙila nan bai samu ba ka ka ɗiba ka wanke nan ya samu ka ka ɗiba ka wanke ya riga gaba duka ka da a wannan hadisi mutum ina fa haka yana mana ukunta idan ɗiba za ka rika yi to shi ma kafan kai ƙoƙari ya zama uku kai ya wuce uku kai ƙoƙari ka zama kafan ya zama uku in kuma iyawa za ka yi kamar yadda hadisin abdullahi ibn zaid ibn asim almazini yake nuna mana in ka tsaya shi wato wannan babu laifi kamar buta har tsayawa muke shi shi kuma wannan ya ba muke sai muke wankewa haka ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوء هذا sai ce na ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin alula kwatan kwatan wannan alulan tawa wa qala kuma yace man tawadda nahwa wudu'i hadha wanda ya Allah kwatan kwatan wannan alulan tawa thumma salla sai ya salla rak'atayn raka'a biyu la yuhaddithu fihi ma nafsuhu ya kilabata maransa wani abu na abubuwan duniya ya kokari kiyaye zuciyarsa ghafara Allahu lahu ma taqaddama min dhanbi Allah zai gafarta masa abin da ya gabata na zanubansa wannan wasu daga cikin malamai sun dauka a wannan hadisi cewa akwai wato sunatu alwudu'i rakatan zakatan wudu'i da kawai guda biyu ake na alula suna alula ce idan ya zama haka kuma to zai zama duk lokacin mutum ya alula ko ba lokacin nafila bane zai iya yi kenan wato sun ce a wannan nafila ce kuma ba za a yi ce a yi in lokacin nafila ne a yi nafila ba lokacin nafila bane ba za a yi ba ba wata sunatul wudu'i wannan magana ce guda biyu da malamai ke da ita sai ku sami maganar cikakken maganar a mahallin ta to za mu yi ƙara ko bashi lokaci ya damu lokaci ya damu tashi ba bashi fi sayyid bukhari Na'am.
Na ji anan da ya labar ta cewa ya shafi wannan ya Yawo wato saboda saboda saboda al'udari min ra'as wanda da galib duk sahabbai suka tafi akan cewa in aka shafi kunni an shafi kai to tare tare ki shafi su da kunni. Eh, Wannan ah, sai dai mu a mazhab na malikiya wasu daga cikin aikin mutanen Madina su suna sabanta suna sabanta ah, dibar ruwa ma kai. amma shi ne manzo Allah abin da ya tabbata a wajen sa da kuma sauran da yawa da cikin sahabbai shine su in suka shafa kai kai da sun hade shi da kulli da sun hade shi da kulli hadisi al-udai min ar-ra'si hadisi da sunan malamai sun magana akan hadisin amma dai min haitu a sani'i salaf wannan shi aikin aikin su kuma shi kashi hadisin ma hadisi ne wanda yake isnadin sai ne mai karfi gaskiya wanda zai zai karbu ya ya hasanu ina ne sai menene a shafa ne to shaba'il a gaba ya shaba na sata inda wa'anda suka yi wanda a shabanci kitabu shifa na alqadi iyab al-yahsubi بسم الله bala ya ce fa'alam ka sani kai wanda kake neman in rubuta maka littafi akan mataban ma'aiki akramaka Allah ubangiji ya karrama ka yana masa addu'a akramaka Allah da muke faɗa annaka hammaltani min dalika amran imran wannan abin da kace in rubuta maka ka lafta min wani al'amari in goya maka shi al'amari mai girma imran an yi amran shadidan ga ina fasa lokaci amrun shadidan aw azim wa'ar haka ne kuma karin jaye ni ka wato wato kamar ka ja ni kasa jiki kasa wato jikina baki na sai da na sunkuya ka sunkuyar da ni bi ma da daftani ilayhi zuwa ga abin da ka nasa shi ne zuwa ga makashi usuran zuwa ga wani abu mai wahala ka sanya amma wani abu mai wahala wa arqaita ni kuma ka hawar da ni ka ce ka kallafa min sai na ta takala matakala na hau bi ma kallafa da abin da ka kallafa min murtakan wani matattakala sabon mai wahalar hawa wata yana sanin maka da abin da ka faɗa mishi ka fice yi maka to gaskiya ba zan iya ba zan iya faɗa maka shi a wani a wani littafi guda ɗaya ba dan ka ce in ga maka girman annabi girman annabi kuma duk inda na faɗa in na gama faɗa sai ka ga wani abin da ba faɗa ba kuma mana a kalbi ru'ban wannan ya cika zuciyata da razani na abin da kace in rubuta maka fa innal kalama fi zalika saboda magana kan girman ma'aiki yastad'i taqrira usulin yana buƙatan ka tabbatar da wasu tussa na addini wa tahrira fusulin kuma yana buƙatan kai tace wato daki dakin bayanai da zaka yi fasali fasali da zaka yi daki dakin bayanai da zaka yi akan wannan kadarin kaza bangaren kaza bangaren tafiyan sa bangaren zaman sa bangaren zamantakewan sa bangaren shari'an sa da yake bayarwa bangaren kaza wanda yana buƙatan wato sai an tace an yi bayani sosai wal kashfa an zawami ba wadda ka'ika min ilmin haƙa'i kuma a bayar da wasu abubuwa wanda mutum tofi zo shi ne alƙawamin wadda ka'ika da wasu abubuwa masu zurfi da sai an yi shiga zurfi an maka bayani sannan zaka fahimta min ilmin haƙa'i na ilimin haƙiƙa da zaka fahimta na girman annabi din mimma yajibu lin nabi na abin da ya kunshi wato dole a same shi a cikin siffa na annabi wa yudafu ilayhi da kuma abin da ake iya danganta masa aw yamtani'u da abin da yake ba zai yi ko a danganta mishi ba aw ya juzu alaihi kuma abin da yake halal ne ana isa mu annabi yayi amma annabi ce zai yi bacci wannan halal ne azabin sa kamar annabi ya ce zai huta wannan halal ne azabin sa wa ma'rifatan nabiyyi war rasuli da kuma yanda za a san haƙiƙani wai mene wane ne wannan manzon annabin da aka aiko mana wane ne wannan manzon me ma wata kila bambanci tsakanin annabi da manzo din war risala wan nubuwa me ce kuma wato manzantaka me ce kuma annabtaka wal mahabba wal qulla kuma me ce wato a soyayya da yake da ita wajen ubangiji wace ce kuma al qulla fadadantaka da yake da shi wajen ubangiji wa kasa'is hadhihi darajat al aliyya da kuma wato bambance bambance da keɓance keɓance da waɗannan sufofi masu madaukaka suka suka wato keɓanta da shi wa ha huna mahamihu yace to anan ne fa za wato kasanya ni a cikin wani farnan waje mahami shine wani waje mai mai faɗi fi'un shine waje falalan waje mai faɗi shine fi'un mai faɗi mahalin shine wato suka ce almafaza duk wani waje wanda yake mai tazara sosai faɗin waje fi'un kuma shine alwasi mai faɗi wato anan kamar ka tsindimani ne a wani daji mai faɗin gaske da ba zan iya fitowa ba taharu fihi alqaba wanda ma su kansu wato shaho na kaba wato tsuntsu na kafa shi kansa idan ya je yana yin wato dabdala yana wato iruwa yana ganin ba zai iya kai ba ƙarshen wannan wannan ba kaga ai babu wanda ya kai ma tsuntsu wajen wajen shata tazara mai yawa to shi ma akwai irin tazarar da in ka je ka aje shi dole zai yi ma ce anya zan iya kai ƙarshen wannan wannan wannan wurin kuwa to shine yake cewa nan da kace yi maka magana akan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to kamar kwatankwacin na kwatankwacin wanda ya tsinci kan shahon da tsinci kan shi ne a waje a wani falalan waje wanda zai cin tsammani ga kai ƙarshen abu kun fahimci ma tashbihin nashi ko wa huna mahamihu fi'un taharu fihi al-qaba wanda wato tsuntsu na qaba wato yake dimuwa yake dimaucewa a cikin irin wannan hanya mai faɗan hanya wa taksuru fi bi al-quba wanda sawaye kuma suke gazawa wajen su kai ƙarshen sa wa majahilu kuma waje ne wanda yake mutum ba zai iya kaiwa ba zai iya wato nuna wani gwaninta wajen ilimi ba waje ne da dole jahilci zai bayyana tabullu bihal ahlamu wanda hankali tsagwaran hankali za ta zama ta bace ta ba san abu ba ta iya kai kolo abu ta fahimce shi ba shine majahil wani wani abin da za ka ga kana ka gane saboda hankalinka amma sai aje can sai ka kasa daga cin sa kai ma shi al-ahlam na al-ahlam ana magana kulun nuha ba ba na magana wato wato wannan ba mafarki ba in lam tahdi bi alami ilmin sai mu tashi in lam tahdi ko mu tashi wa jahilu tadillu bihi kaga lokacin ya tafi ya da aiki yau don kai awa ɗaya da wani minti sha biyu alƙari iya mu kenan ina ashe
Kwanaktin ya ce shi da
Kwanaktin ya ɗan
ko mu gane shi ne ko mu gane daji ba da ga kawo mu gane shi kuma sai lamba wala wa akbar Allah wa lima akhadha Allah dan ina yana ce wala ba ba ba dai bane bane da ba wala ba ba mu gurin dai yace yake cewa wa majahilu kuma waje ne waje ne da ba za ka da wato fage ne fage ne ne fadi wanda wato zai bayyana da jahilcin mai magana tadullu bi hal ahlamu wanda tsagwaran hankali za da ta bace ta bace kirga daga baya in lam tahdi da alami ilmin mutukar mutum bai shiriya da shiriya na ilimi ba wa nazarin sarin bai shirya da kuma wato gani na daidai ba wa madahibu kuma waje ne da da ake tsammanin zamiya ta zillu bi hal aqdamu wanda wato kafafuwa suke iya talarabiya ce da kafafuwa ke iya taɗewa mutum shi zai magana akan wannan in lam ta'tami ala tawfiqin min Allah wa ta'widin wa ta'idin mutakar baka dogara da fuskantarwar ubangiji ba da kuma karfafawarsa lakin ni sai dai ni limara jauta huli wannan shi ne limara jauta huli na ka yace lamma to ina wannan din lima ka suka sassa ba kuma daidai ne ba walakin ni limara jauta huli wa laka fi hadha su'ali sai dai ni saboda abinda kai fata gare ne da kuma gare ka a wannan tambaya da kai wal jawabi da kuma wannan amsa da kake fata ka samu min nawalin na lada tukwici wa sawabi da lada bi ta'rifi qadari ta hanyar a bayyanar da kadarin manzon Allah aljasiyu mai yawa wa khuluqihi alazim da kuma ɗabi'ansa mai girma wa bayanin khasaisi da kuma yin ta hanyar bayanin cebajatin ɗabi'ansa allati lam tajtami qablu fi makhluqin wanda gabanin manzon Allah ba ta samu wani mahaluki ne ta taro wannan abubuwan ba wa ma idanallahu ta'ala bihi min haqqihi wa ma idanallahu bihi وما يعني ne ما يدان الله تعالى
wa ma yidanullahu da abin da ake yi ma Allah ta'ala addini da shi min haqqi na wato haƙƙin manzon Allah Allah bai na bada haƙƙin manzon Allah da yake wuyan wato mabiyansa sai sun bayar da shi Allah bai huwa arfa'u al-huquqi wanda shine mafi girman wato haƙƙoƙa to saboda wannan yasa dole zan duka amsan zai je can gaba ya faɗa saboda wannan ne yasa to bari shikenan sai in wal hamka da taki inda kake faɗa istighfar ladina utul kitaba wa ila ladina amanu imana saboda wanda aka ba su baiwar littafi wato su samu yaqini sannan kuma ya ƙara musu imani wali ma akada Allah sai mu tashi wali ma akada Allah amma amsa na can gaba amsa na can gaba wana walakin ne ma rajautahu rajautahu rajautu rajautuhu ne ashe lima rajautuhu ko rajautuhu zai iya dauka rajautuhu lakin ni lima rajautuhu eh haka ya ya- ni na ce lima rajautuhu ne Eh, zai iya dauka rajau rajautuhu ko rajautuhu eh wannan shine al- al-ahwa wannan shine al- al-ashbah ce zama shi ke magana lima rajautu saboda abin da ne fata kai da da ni mu samu a wannan tambaya da wannan amsar zan bayar na takuci da lada in kuma kace rajautu wato kai ne tambayar kenan duka dai zama ya da wadai Eh, to sai mu fi al-shama'il al-muhammadiyya الشمائل المحمدية أنا أبو عيسى محمد ابن عيسى ابن ثورة الترمذي lokaci ya kure idan ana tsammanin za mu iya zuwa har hadisi na na shida mu tsaya a hadisi na shida amma dai ba za mu abin nan za ku tuna mun karanta hadisi na ko bari mu karanta wannan babbakin tukuna imamu tuni da ce qala haddathana muhammad ibn ghailan قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن البراء بن عازب قال ما رايت من ذي لمه في حله حمراء احسن من رسول الله له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين لم يكن بالقصير ولا بالطويل yace mahmud ibn ghailan ya ba mu hadisi mahmud ibn ghailan yana cikin babban malami a a a a tsarin imam muhammad nazilu baghdad al-marwazi kuma nazilu baghdad hafi ne hafi ne fiqa ne kusan duk malamai sun yi ruwaya malamai ashabu sita sun yi ruwaya daga wajen in baka cire Abu Dawud Abu Dawud bai da ruwaya daga wajen kai tsaye an fahimta amma sauran su Imam Al-Bukhari suna da ruwaya daga Mahmud ibn Qailan Mahmud ibn Qailan Al-Marwazi nazilu nazilu Baghdad Al-Hafiz Al-Hafiz ne kuma fiqa ne قال يتي حدثنا وكيع وكيع شنو وكيع بن جراء ابن ابن مليع الرؤاسي wake ibn jarra ibn malik ar-ru'asi babban malami wanda a tsarikun sa babu mahaddaci irin sa a tsarikun sa tsarikun malaman wato tsarikun ɗaliban su imam malik babu mahaddaci wanda ke da zuzurutun hadda irin sa a lokacin sa kuma akwai sufyan ibn uyayna akwai yahya ibn sa'id al-qattan akwai abdurrahman ibn mahdi amma kowannen su akwai abin da ya fi iyawa to shi abin da waki ya fi iyawa shine haddace hadisai Allah ta'ala ya yi shi mahaddaci da san gaske cewa ga shi zai iya kallon irin su Abdul Razak Sanani dai haddansa ya dinga nuna musu ai kun haddasa hadda kuma ta kai ba kai mutum ne da kake da hadda in kana da in ka ka ji hadisi karka ce baka da shi sai ka rubuta kafin ka tukuna to kai baka iya haddacewa irin mu kama wannan shi ne sakon maganar sa babban mahaddaci ne ya rasu kuma malamin su Imam Muhammad ibn Hanbal ya rasu malamin su manya yana kujerar imamu ahmad in ya ga imamu ahmad ya ce kaga wanda ya kaga salokin da ya san hadisin sauri da shi kuma wakili ya rasu manyan almajan a sauri shi kuma to babban malami ya rasu irin casa'in da bakwai bayan hijira tsakanin su da su su fiya ibn uyayna da su yahya sa'id yahya ibn sa'id al-qabbal shekara ɗaya ne kawai su sun rasu ɗaya casa'in da takwas shi kuma ya rasu ɗaya casa'in da bakwai sai imamu ahmad labarin rasuwansu ya je musu a lokacin suna wajen imamu abdulrazak sanani suna wajen abdulrazak sanani can yaman labarin rasuwan su wake da sauransu ya halkafa ne isan musu ya ce haddasa na sufiyan in ka ji wake yana ruwa daga sufiyan ba sufiyan bin huwaina ba yana da magana sufiyan da tauri sufiyan ibn sa'id ibn masruq at-tauri babban malami wanda shi kuma a zamaninsa a zalimin imam malik to ko su sashen haushi lafiya wajen wajen yawo wajen tattaro hadisai da kuma ba da hadisai cikin itikali ko imam malik imam sauri yakan iya kallon imam malik ce masa shi ba hafiz bane ba mahadaci na hadisai ba saboda in ka kwatanta da hadisan da sauri ke da shi ba za ka kwatanta hadisan malik da sauri ba gaskiya shi ne yake iya kallon imam malik ya mishi wannan duk da kuma duk malamai ne malami ne babba shakundin kuma malamai da yawa idan suka ji cewa suna ba da hadisai cikin tsarikunsa a tauri ya saba musu to hankali suna tashi za mu shu'uba wannan wanda muka rubuta ruwa ta nan yanzu za ku ga ai yayi mashuban wuta ba ali ai ya mara mashi bayani mara rawa bayan yake mashuba ya taba ba da hadisi yake cewa to sujadu tauri ya saba maka yace da maka sani yace ai ka faɗa wasa da ni kuma ka ce ya saba mun ai ya lalace kuma a tauri ya saba mun duk da wato shu'uban suna dan gaba da saurin haka wajen shekaru to amma dai mutum ne wanda ubangiji ya mishi baiwa ta fuskar hadisi ta fuskar hadisi da ita fani sosan gaske babban malami ne dan kasan kufa sufyan ibn sa'id ibn masruq at-tawri yana da mazhaba shi ma in ba dai daga baya dan mazhaban sa ta dan shuɗe ba kamar da maliki da mazhaba shi ma yana da mazhaba yana da mazhaba ya rasu da 61 bayan hijira shekara ɗaya suka rasu da shi da shu'ba ibn al-hajjaj ko kuma shu'ba ya rasu da shekara ɗaya shu'ba ya rasu da 60 shi kuma zaka shiga ɗari sittin da ɗaya bayan hijira yana ruwaya daga abu ishaq abu ishaq sabi'i mun faɗi waye shi shine abu ishaq sabi'i amr ibn abdullah sabi'i sabi'i al-kufi dan kasan kufa babban malami dan kasan daga cikin sigaru tabi'i shi kuma yana ruwaya daga albara ibn azib yake cewa mazala ya ce albara ibn azib ya ce ma ra'aytu min bi limmatin ban ga wanda yake da limma yake da gashi wanda ya kai ya kusa wato wannan ɗinsa ba gadon bayansa ba kaga ko ana zaka fahimci ya sa'a ma shu'uba kenan shu'uba ya ce a abimul jumma ila shahmat udnai shi kuma nan sufyan sufyan tauri a tashi riwaya da yake rubuta daga malamin su kuma ɗaya ne abu saka sabi yace ma ra'aytu min dhi limma menene bambanci a alwafra suka ce ash-sha'ru alladhi yasilu ila shahmat al-udnayn alwafra in kamar gashi ne gashi mai yalwa shi ne gashin da zai kai da zai kai wato shahamatul ubu wurin gutsin kunninka shi ne alwafara shi kuma allimma shi ne wani albarin ƙuluhu ila ma ba da shahamatul ubu na kalilan shi ne wanda ya ɗan wuce kunninka ko dai ya kusa da kafaɗa ko ma ya kaza kai kafaɗa kun fahimci aljumma kuma shine wanda ya kai kafada kuma ya dan sauka wannan shine fasan da malamai suka yi to anan shi imamu shuba ibn hajjaj sai ya faɗi cewa magana da azimul jumma yana da gashi mai yawa sai kuma ce kuma amma ila shahmata udani shi wasu malamai suka ce aljumma wani lokaci ana iya ana iya itlaqin jumma ana magana kawai yawan gashi to shi shuba sai yake magana cewa anan abinda Abu Zar Sabi ya faɗa mishi shine gashin da ya kai da ya iya iyarsa iyan iyan wajen kunninsa shi kuma shi ne a tsauri yake cewa albara cewa ya mara aikin min bi limmatin allimma kuma shi ne muka ce wanda yake ma qaraba almanki bai wanda ya kusa kai nan ya kai nan ya kai yana wuya ya kusa kai ya kusa kai wato kafada shi ne allimma to shi malai suka ce wannan a wannan ruwaya wannan yayi kuskure a shauba shuba ya kuskure a wannan ruwaya ruwayar al-mahfuz shi ne ruwayar at-tawri saboda me saboda a malamai da suka dace da tauri suna da yawa a tauri da shi da isra'il ibn yunus ibn abi saka sabiri wanda shine kwajirin babansa kwajirin kakansa kakansa in yana tafiya tsoho ne to in kamar sanda da wa zai sanda da shi to jikansa to shi yana da wanda ya fada ci hadisin hadisin kakansa dai da shi ma ana cewa ya dine lokacin da ya samu dan tagayyuri ya tsufa sosai amma kuma ya haddace hadisin sosan gaske to da shi da tauri sun sa wa shurba zaka malamai suka ce hadisin da shuwa a nan da fara ila shahmata udhnayhi ya dauko wani hadisi ya shiga da ya shiga da shi wani hadisin ne amma ba shine lafazin albara ibn azib ba saboda nan sai ku gyara a wannan ba a wannan babi na'am akwai hadisi da yazo a cikin sahih muslim hadisin aisha wanda ce manzon Allah gashin sa kana sha'aru ila nisfi udlai gashin sa ya kai wajen kullun sa to wannan shine hadisi wata da shi shi uba anan yake magana a amma sai ya sai ya hade hadisan baki daya a ma yake cewa fi hullatil hamara yana sanye da jattufa mun faɗi cewa jattufa anan asin da asin manzon sama da kasa duk yayi jattufa amma ja ba jajau ba kamar da muka faɗa ana maganar ja wato kirar yaman kirar yaman yaman galibi an ce in suka yi jaba da suke jau ba rafi ne suke da jan da sauransu wanda ka mutum ya sa jan kaya amma ja ne ba jau ba wanda babu laifi ba zana ga shi yayi ado ba da jan kaya ahsana min rasulillahi ban taba ganin wanda yake da gashi wanda ya wanda ya kusa gaigadan bayansa ba wanda ya kusa kai kafadansa ba ya kuma sa kaya yi ado ahsana wanda ya kai min rasulillahi ya fi mazala kyau da ado inda shi albara ibn azim lahu sha'ru yana da gashi ya buribu manki bai wanda yake dukan kafadinsa to ashe kaga limma ba kai ana magana limma wanda bai kai kafadu ba ana iya daukan limma ko ya kai kafadu ko bai kai kafadu ba kadan sabanin wanda yace allimma in ya kai kafadu ya zama jumba a limma yana iya zama ya kai kafada amma dai bai sauka kafadan sosai ba ko kuma bai ya kai kafadan ba shi ne allimma ba'ida ma bai da manki bai maza Allah yana da wato tsakanin wanda dinsa kafaɗinsa suna da nisa wanda ke nuna cikansa yake na cewa mutum ne namiji lam yakun bil qasir wala bil wala bil tawil ba mutum ne wanda ke tsawo ya tsawo sai yawa ba ko ba mutum ne wanda ke gajere fatima din nan kamar wada ba haka ba zalla bake ba ya tsaka tsakiya ne raba ta minna da jali na ga sai mu tsaya a nan hadisin wannan yana alaka da na baya ta amma dai ba zo da wai babu zai mu bar shi sai mu bar shi a nan sha Allah an gane hadisin ko an gane kuskuren da shi shuba yayi yawa shuba shi a nan yayi aka mu kuskure da yace ila shahmata ubnaihi ya dauki hadisi ne na na hadisin Aisha da kuma hadisi zuwa ce a sayi hadisin fadala daga Anas shi kuma ya faɗi limba ne cewa kana sha'ar rasulullahi yadribu mankibai sha'arun nabi ya bulugu ko ya bulugu sha'arun nabi manki mai yana kwaron dukan wato wanda ɗinsa wanda shi dai allin ba na albara bin azim hadisai ne guda biyu malamai suka ce in ka hada jin duka guda ɗinsa zaka ga inda zai baka akwai lokacin da mutsala yake barin gashinsa daidai wajen kunninsa akwai lokacin ma da baya yake kai rabin kunnin kamar hadisin aisha rabin kunnin za a gashi kai a haka akwai lokacin da yake kai kulli sosai ya makon sauka a wurin kunnin akwai lokacin kuma da yake kai wuyansa ya kai gab da ko kuma maganin lokaci ya taba garan bayansa to kaga shi mai gashi ne kenan wanda ke da gashi sai ya sai ya girma gashinsa wanda ba shi da shi mai haƙuri mu sai mu haƙura ko da to a ma bai haƙuri ba za mu yi ba a haka da alce ba sai dai mutum da zai rinka ƙara ƙaran nan da mutane ke yi to sai ya rabu da uqada wasu daga tira ga daga cikin iya kakannin fulani ai da gashi su haka yake to to masha Allah kakannin fulani za ga da gashin su za ga ya layar ne su ma ta amma dai an zo an yi aure kuma an halda an shiga cikin juna gashi ya ya zama mai karfi na na zamu tashi shafi nawa ne ma a wasu lokacin ala ko da wannan tunda mun ja wancan da dan yawa sai mu sai mu wannan wannan ibnu ukhba ko eh bari ga wannan ba ai ba ai wannan ba na wani skan zan duba an gani روضة العقلاء لابن حبان البستي namu ya ce a nan wannan ya ce haddasa ya kuma a nan na wasu ce wala kada an ba na ibn qahtaba ibn qahtaba ya ba mu hadisi ya faɗa shi al'in ba ko kuma ana yi za ku ce haddakana da lafazin tahdid ɗaya ne wannan a wajen mutaqaddimuna babu wani matsala قال حدثنا حسين ابن محمد الكوفي قال سمعت محمد ابن بشير الخزاعي يقول لا سنشبع ايه اه يشير ايه لا شي ما لنا دي يشيرني انا اي يشيرني يقول لا تشيني انا غني يقول لي لا لا يشير ya ce kulu ko na ku ya ce girshidu ko kaga wanda yan bambance bambance ne da ba za su babu wani matsala insha Allah na yace amma nau'i kullama asma'u wa ahfazu min dhaka ma ajma'u wa lam astafid ghayra ma qad jama'a tulaqina huwa al-alimul muqni'u haka na ku yace to galibi dai al-maqna nan nan sai dan suka ce alawazi ne alawazi ne suka ce zan ba ka suka dan kunsa ba taba ne bari mu ci gaba dai ويوجد فصلة يمضي ولكن نفسي إلى كل شيء من العلم تسمعه تنزع وأحضر بالجهل في مجلسي وعلمي في الكتب مستودع فلا أنا أحفظ ما قد جمعت ولا أنا من جمعه أشبع ومن يك في عمره هكذا يكن دهره القهقرى يرجع إذا لم تكن حافظا واعيا فجمعك للكتب لا ينفع يمضي ibn hibban al-busti ba kama ajma'u kuma ina ma a ce ina kiyaye wannan laudin ta tamanni in ne dai kamar da na faɗa ina ma a ce ina kiyaye duk abin da na ji kuma ina haddace min zaka daga wannan watan naka ilimin da nake zuwa ina saurare ma ajma'u nake abin da nake tattaɗowa nake haɗawa na ilimi daga ilimin to na na zama na kiyaye shi ko in kiyaye shi da aiki wala ma astafid ghaira ma qad jama'tu sai dai ni ban amfana da ban amfana da ilimin ba ta hanyar in kiyaye shi ko ba bayan hada shi kawai da nayi a waje daya wannan shine abin da ke magana walam asafid ghaira ma qad jama'tu ban amfana da wannan ilimi ba ko bayan hada shi kawai da nayi a waje daya ko dan dan zakkan ilimin nan ma ban yi ba laqila abubuwan da na yi kan gaba kan baya ashe ga ga jawabu na daudin inda zan zama na haddace amma amma nau'u'i kullama asma'u inda zan haddace duk abin da nake sauraro wa ahfazu kuma in kiyaye min zaka daga wacan naka na ilimi din ma a zama abin da nake hadawa na ilimi wa lam astafid ban fayyada da ilimin ta hanyar aiki ba ghaira ma qad jama'tu kawai dai na hada ilimin a waje a burgami na littafi laqila inda mutane sun ce huwa la alimun wannan malami ne al-muqna'u almuqna'u shine wanda ya daje wanda za a iya wadatuwa da shi shine almuqna'u ko an ka ce almuqni daga aqna yuqni'u kenan wanda ke gamsarwa malami mai gamsarwa zai iya dauka walakinna nafsi ila kulli shay'in min al-ilmi tasma'u tanzi'u walakinna nafsi dai raina tanzi'u tana tirata ila kulli shay'in min al-ilmi tasma'u zuwa ga dukkan wani abu da ilmi da saurara sai ta rubuce shi ta tashi a cikin bargamanta amma wa ahduru fi majalisi sai in halatto a majalisi na bil jahil jahilci ba na aikin ilimin wa ilmi ilmi na mustauda'un kuma na riga na taskace shi fil kutubi al-tafi ba na aiki fala ana ahfazu ma qad jama'tu ni ban je na haddace abin da naje na rubuta na hada na ilimi ba wala ana min jam'ihi ashba'u ni kuma ban je na koshi daga wannan tara ilimi da nake ba wa man yaku fi umri haka ba duk wanda ya zama rayuwarsa haka ne zama za ta zama da zama sai dai tara ilimi amma shi baya ma hada ilimin balle ma ya kiyaye shi da aiki yakun daru alqahqara yarji'u zai zama matsawan zamanin sa yana komawa baya ne shine yarji'u alqahqara ko kuma yarta'u alqahqara yarta'u wasu bare shi haka suna kai kawo su ne suna kiwo yana kiwo ne kawai a baya bai kunya gaba idan lam takun hasiban wa'iyan ka sani dai idan baka kiyaye baka mai kiyayewa ba ko mai haddace ilimi fa jam'uka lil kutubi la yanfa'u ka kiyaye shi da aiki kuma ka haddace shi kuma a taskace a zuciyanka fa jam'uka lil kutubi la yafa'u dan ka tattaro shi a rushe rubutu ka rubuta shi ka sace cikin burgaman littafin ka amma baka hada ce wata ba zai amfani ba wannan shine abin da shi yake faɗa da sai mu tashi wajen wa'an shada ne an fahimci baitin ko masha Allah to abin da muka tada Allah ya bamu lada abin da muka shirka Allah ya fi mana Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allah ta'ala ya biya al alkhairi Allah ta'ala ya tinku ne dukkan sharri Allah ta'ala ya tabbatar da gadagan mu ya biya wani bukatun mu na alkhairi Allah ta'ala ya saka ba iyayen mu da alkhairi da malaman mu Allah ta'ala ya tinku ne fitina a wannan kasa اللهم اعز الاسلام والمسلمين ودمر اعداءك اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المسلمين الحمد لله رب العالمين